إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safin ranar Lahadi 20 ga watan Jumadal Akhira shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 23 ga watan Janairu na shekarar miladiya ta 2022 wannan shine kaset na 21 cikin jirangiyar kasusuwa na karatun littafin Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi wallafar al-Imam Abu Umar Yusuf ibn Abdullah ibn Abdul Barri Annamari rahmatullahi alaihi muna amfani da nuska ta Abul Ashbal wanda ya rairaye shi zuwa sahihu Jami'i Bayanil Ilmi wa Fadli zamu tashi a inda malai yake cewa al-babu ar-rabi' wal 20 al-habb ala istidamati at-talab was-sabr fihi ala al-awa'i wan-nasabi wan-nusabi babi na 24 yana magana ne akan kwadaitarwa wajen alistidama a ci gaba da neman ilimi ba fasawa aitayi aitayi wasabr alaihi da kuma hakuri akan wahalhalu da ke cikin neman ilimi alal awa'i wal nusabi akan rigingimu da wahalhalu da damuwa da ke cikin neman ilimi wannan babi yana so ya bayyana mana irin abin da dama za ka tsammanta idan ka sa kanka a cikin harkar neman ilimi shine ba fa harka ce ta daɗi ba harka ce ta wahala ba harka ce ta holewa ba harka ce ta dagewa da dauriya jihadi ne don haka gashi nan zamu gani mala ya kawo mana wasu ta'alikat da yayi a ƙasa waɗanda babu laifi bari mu bi su a koda sama sama yace qultu yarhamullahu أبا العباس بن سريج فإنه لم يبت على فراشه حتى مات محمد بن داود الظاهري أبو العباس ابن سريج الله يغفر تامشي وده طالبي ne a makarantar Muhammad ibn Dawud wanda aka sani da suna Dawud Zahiri dan gidan Dawud Zahiri din dan sani to ya kasance bai taba kwanciya yayin bacci a makwancinsa ba tunda ya fara koyon karatu a gun wannan malami sai ran da malamin ya rasu kullun cikin neman ilimi yake dare da rana wa kana abubakar al-khayyat an-nahwi yudarrisu jami'a yadrusu jami'a awqati haka nan al-imam abubakar al-khayyat ya kasance shi ma yana karatu a dukkan lokuta hatta fi tariq har akan hanya wa kana rubbama saqata fi jurufin wani lokaci yakan fada cikin kwatami bai sani ba aw khabatat hudabba ko yana tafe ya bude littafi yana ta karantawa bai sani ba aw wani rago ko wata tinkiya ko saniya ta kade shi ma bai sani ba wa kana ba'dhum yaqulu wasu suna cewa ma mata yablugu min al-ilmi mablagan yarda wa anta yurda wa anta tu'assiru an-nawma 'ala ad-dars wal akla 'ala al-qira'a yaushe zaka kai mataki na ilimi wanda zai zama abun yarjewa a gun malamai alhalin kafi ganin darajar bacci fiye da karatu alhalin kafi fifita cin abinci fiye da karatu yaushe zaka zama malami abun abun koyi yace haza wallahi al-hirs wal ijtihad kina rantsi da Allah wannan shine kwadayin ilimi da da kokari akan sa walam yabligil qaum ma balagu ilayhi illa ba'da badlil juhd ash-shadid wad-da'abi ala at-tahsil wa at-ta'ab al-kathir malaman da da kullum ake tutiya da su ana ambaton su ana musu addu'a to ba su kai wannan matakin na ilimi ba sai bayan dagewa da tsanantawa wajen nema da wahala da suka sha mai yawa wasu harin layali sai bayan kuma sun raya dararraku attiwal masu tsayi hatta hazu zalika alfadla wal jaha al'arida albaki ala aqabil layali wal ayyam sannan suka samu wannan irin martaba da daraja wanda dare da rana ba sa wucewa da wannan labarin na falalarsu wa man jadda wajada laraba suna cewa wanda ya kokari yana samun abin da yake nema sai ya ce wa man arada al-mazida fi hadha al-babi falyuraji kitab ar-rihla fi talab al-hadith in kana so kaga karin labarai na irin wahala da malamai suka sha wajen koyon karatu sai ka koma littafin Ar-Rihlatu fi Talab al-Hadith na Al-Khatib al-Baghdadi da kuma littafin Sha'ila wa Sharafu Ashab al-Hadith aidan wa kadhalika falyanzur fi tarajumi ahli al-ilm sai ka koma kuma littafin tarjaman malaman ilimi irin su Siru Alamin Nubala irin su ainihin wato Imba'ul Ghumar irin su abin nan littafin Safadi a Ayanun Nasri wa Awanul Asri a Awanul Nasri wa Ayanul Asri irin littafin Ibn Hajar da na shaukani duka ga sunan dai ka karanta tarihin malamai da irin wahalhalun da suke sha wajen koyon karatu yace wa qala abul abbas al-bakari min walad abubakar as-siddiq jama'at jama'atir rihla bayna muhammad ibn jarir al-tabari wa muhammad ibn isaq ibn khuzaimah wa muhammad ibn nasr al-marwazi wa muhammad ibn haruna ar-rawiyani waɗannan gagaruman malamai suka tashi suka yi tafiya da ƙasar iraki suka tafi ƙasar misra neman karatu yace fa'armalu wato sai suka wayi gari kudinsu ya ƙare, guzurinsu ya ƙare, wani yabka inda ma ya ƙutuhun ba su da rago kudin abinci, ya ce wa abarra bihimul ju'u yunwa ta tsananta gare su, fajtama'u lailatan fi manzilin kanu ya auna ilai. Sai suka yi mitin wata rana cikin dare, fattafaka rayu ala an yastahimu wa yadrubul qur'a. Malamai ne na Allah ba su saba roƙo ko bara ba, amma da suka ji yunwa yunwa ta yunwa sai suka taru suka ce to za mu yi ƙura'a wanda duk ƙura'a ta faɗa kan shi zai yi haƙuri da irin martabar da yake ji a kansa da izzar da yake ji a kansa ya je ya roƙa mana abinci ya je mana bara a madadin mutum ɗaya to da aka yi ƙura'a sai ƙura'a ta faɗa kan ɗaya daga cikinsu shine ibnu khuzaima duk da haka sai ce to a saurara mu ne a yi haƙuri bari na istikhara sai tashi ya kama sallah yana istikhara yana suna cikin sallar nan kawai sai suka ga alaman haske domin irin wancan lokacin dare ne akwai shumo kamar kendir haka da mutane ke tafiya da su don ganin haske da dare sai suka ga haske yana tahowa wajen duhun da suke sai suka ga wani bawa wanda an buge shi hasi wanda an kiɗiye shi haka sai zo ya ce a cikin kuwa ne ne muhammad ibn nasar marwazi sai ce ni ne sai ya ɗauko jakar kuɗi ya bashi ya ce gashi in ji sarkin garin da ya ce a kawo maka waye kuma wane haka ya dinga raba musu su duka sai da aka bawa kowa jaka kudin nan yace to sarki ya ji labarin cewa wasu manyan malamai sun shigo garin nan ai shi bai ma san da shigo ku ba shine yace a kawo muku wannan da haka Allah ya cece su daga wato kaskancin bara yace innal amira kana qa'ilan na'iman wa qatal qailula sarkin yayi mafarki ne cikin dare yana bacci sai ya ga a mafarki aka ga mai cewa akwai wasu mutanen kirki a garinka suna neman za su fada cikin wani abu da zai rage darajarsu ga inda suke kai sauri ka je ka taimake su ya ga wannan afarki wannan labarin yana cikin tafin tabaqatu shafi'iyya na subki da kuma ar-rihla fi talab al-hadith haka al-imam az-zahabi a cikin sirr al-amil nubala ya kawo shi haka ya ƙara kawo wani labari gashi na al-imam al-hafiz ibn tahir al-maqdisi rahmatullahi alayhi yace aqamtu bi tinis muddatan aqra'u ala abi muhammad ibn al-haddad wa nuzara'i na zauna garin tinis ina karatu a gun wannan malami yace sai kunci yayi mini kunci yayi min yawa fadaqa fadaqa bi al-amru falam yabqa ma'i ghairu dirham sura kama kace kwandala kwaya ɗaya ko naira 50 ko 500 misali yace sai na rasa to wannan kudin in ci abinci da su ne gashi ina son siyan takarda yace na zauna kwana uku ni ban ci abinci ba kuma ni ban sai takarda ba ina ta tunanin menene priority na yace yunwa ta dame ni ta mini ta mini katutu na ga haka sai na ce kaga barin je kawai sai abinci ce na tafi da wannan kuɗin ina cikin hanya zan sai zan sai abinci kawai da na tuna irin wahalar da na sha ce kawai sai na tuntsire da dariya ni kadai kamar sabon mahaukaci sai wani mutum ya gane ce malam lafiya kake dariya na ce a ba ku ya ce mutumin nan ya matsa min ya ce wallahi sai na gaya mashi dalilin dariya ta to da ya da ya rantsuwa sai na gaya mai na ce kaji kaji kaji kaji dalili ce to zo mu je ya tafi da shi gidan shi ya bashi abinci ya bashi guzuri yace mishi alga mata malam kullun za a dinga kawo maka abinci gidanka kar ka sake neman abinci ka je dai kai karatun saboda wato gaskatawa da suka wa Allah da ikhlasin su sai Allah yake kawo musu mafita amma wahala kam suna shan ta haka ainihin wato a cikin littafin sirar alamin nubala da kuma taskatul hufaz zahabi ba da labarin ibnu abi hatim razi da yake cewa na yi wata bakwai ni da babana da sauran malamai da muka tafi tare da su a misira yace lam na akul marakan ba mu ci wani abinci mai romo ko mai miya ba yace duka muna raba rana da dare ne kawai akan da rana mu tafi gun malami mu koyi karatu da da dare mu zo mu kwafe mu yi muƙabalan nuskoki yace wata rana muka tafi gaida wani mara lafiya a cikin abokanmu muna dawa daga gaishe shi muka tafi gai malamin mu bai da lafiya da muka je makaranta muka biya gida muka gaishe shi shikenan yace to ranar sai muka samu dan wato kamar mun samu one day off kenan muna cikin hanyar dawowa sai muka ga kifi ana sai da shi dan yace haka muka sai kifin da muka ce bari mu je gida mu dafa yau mu dan ci wani abu mai dan maiko muna zuwa sai muka samu labarin kuma saboda wannan hutun da malamin can yake na rashin lafiya an kirkiro wani sabon majalisi sai kawai sai muka aji kifin nan danye muka tafi muka bishi ba mu tuna da shi ba sai bayan kwana uku muka zo muka tarar ya ma fara ribewa yace haka suka ci kifin nan danye suna jin warin riba suna jin warin ribewa suka ci kifin nan danye saboda bakan yunwa da suke ji wannan dai yana cikin labarin malamai da irin wahalar da suke sha wajen neman ilimi shine sai aka tambayi aka tambaye su aka ce me yasa kuka yi wannan irin aiki sai ce to ai ba mu ma tana bane ba ma ma tana abincin in ba yunwa ta ta kwakula hanjin ba shine har yake fada yana cewa la yustata'u ilmu bi rahatil jism ba a iya samun ilimi da hutu san ba a iya samun ilimi da hutu wannan yana ma cikin muqaddima ta sayyid muslim labaran su irin wannan suna da yawa kwarai da gaske zamu ji wasu a gaba wasu kuma za su zo a wani lokaci insha Allah to mu koma sama inda yake cewa kana malik ibn anas yaqulu la yanbaghi li ahadin yakunu indahu al-ilmu an yatruka ta'allum yana magana akan dagewa game da ci gaba da neman ilimi ba tsayawa ilimin musulunci ba da za a ce ka gama ko kai graduating ko ka gamsu da abin da ka iya shikenan bari ka je ka ci gaba da rayuwa ba kaman boko bane da in kai graduating shikenan in ka ga dama digiri ɗaya ya ishe ka ko NCE ko master shikenan ya ishe ka galibin mutane da suke harkar boko wani yanzu ya mamanta abin da aka koya musu a makaranta a economics ko a sociology ko a linguistics ko a engineering shi ya, ya kama aikin civil service ko a public sector ko ya shiga aikin soja ya mamanta wancan ya manta watakila tun karatun da ya yi shekara sha shida bai sake komawa cikin karatun to kaga karatun musulunci ba a yi mishi wani shi sa suke suke faɗa a karin magana suna cewa gwanin komai ya huta amma banda gwanin qur'ani shi gwanin qur'ani yana so ya rike ilimin shi to ba hutu kullun sallar dare ne kullun azumi kullun tilawa ne da tadabburi wanda ko ya iya duk wani abu da ya iya to kawai zai rankwashe hannun shi ne ya ci moriya iyawa shi to da haka malik yake cewa baya baya dacewa ga wanda yake da ilimi ya bar neman ilimi ma'ana babu wanda ya kai mai ilimi cancantar ci gaba da neman ilimi wa akhbarana ahmad ibn abdullah ibn muhammad قال أخبرني أبي قال أخبرنا عبد الله بن يونس قال أخبرنا بقية بن مخلد بقي بن مخلد قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن إدريس الليث عن طاووس عن ابن عباس قال من همان لا تنقضي نهمتهما masu kwadayi guda biyu masu hadama guda biyu akwai wasu mutane mahandama guda biyu hadamar su ba ta karewa ba sa koshi talibu ilmin wa talibu duniya da neman neman ilimi da neman duniya ba sa taba koshi da abin da suke duk wanda ya tsasa neman kuɗi gaba baya taba cewa ya hakura yace to alhamdulillah yau na samu iya a wanda ke ganin da ni da iyalaina da jikokina nan da shekara 50 ma mun farkon talauci amma zaka ga shi yafi kowa ma sanin sirrin neman kuɗi shi yafi kowa rashin hakuri da rashin tsaga kafa inda dan uwanka talaka sai ya bi ka bashi ya daga ma kafa amma mai kuɗi bai daga ma kafa ba shi maka dina sun daraja kuɗi zai ci maka mutunci zai ɗauko 'yan sanda a kama ka kuma kullum shi ya fi kowa sanin sirri da dabaru da sababbin hanyoyin samun jari ya ƙaru da hanyoyin cin riba to haka ɗan makaranta ya kamata ya kasance ya zama ya fi kowa naciya a kan ilimi ya fi kowa neman ilimin haka ake so ya kasance lil asafi a aikace mutanenmu to ba haka suke ba amma dai mutanen da haka suke waru ya hadal hadithu marfu'an min hadisi Anas wa ghairihi an annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi abdu shi marfu amma bai inganta ba warwaye anna al-masih alaihi salam qila la an ce da annabi isa alaihi salam ila mata yuhsinu ta'allum har zuwa wani lokaci ne ya dace a ci gaba da neman ilimi qala ma hasunatul hayat matukar ana raye ba a fasa neman ilimi wannan haka aka ce an hakaito daga cikin labaran mutanen da wa qila ibn al-mubarak an ce da abdullahi dan mubarak rahmatullahi alaihi ila mata tatlubul ilm Allah ya gafarta malam har yaushe zaka ci gaba da neman ilimi qala hatta al-mamat insha Allah yace zan ci gaba da neman ilimi har zuwa rasuwata in Allah ya so wa qila lahu marra ukhra mithlu dhalika fa qala la'alla al-kalimata allati tanfa'uni lam aktubha ba'd wata na kace mishi Allah gafarta malam ilimi ya ishe ka kai babban malami shekul islam ka bari haka mana me kake nema ne sai ce ai kayyuma abinda zai amfane ni a cikin ilimin hayyan zama ba rubuta shi wannan ma duk na kyauta ba mai amfanin bane wanda zan tsira a sanadiyar shi yanzu ban kai shi wa qila lahu na'am ah yace wa qila wa qala ibn manazir sa'altu aba amr ibn al-ala mata hatta mata yajlisu al-mar'u yahsul bil mar'i an yata'allam har zuwa yaushe ne ya kamata mutum ya ci gaba da neman ilimi fa qala ma dama tuhsinu bihi hayat matakar yana rayuwa lafiya lau da rai da lafiyar sa to baya fasa neman ilimi wasu ila sufyan ibn uyayna man ahwaju an-nas ila talab al-ilmi qala a'lamuhum in akhta'a minhu innal khata'a minhu abba aka ce algafata malam wane ne yafi sauran mutane cancantar ya ci gaba da neman ilimi yace wanda yafi kowa ilimi a cikin su wato malamin su wa yafi kowa bukatar ilimi a cikin mutane to malamin su ce saboda kuskure kwaya ɗaya a gunshi abun abun muzantawa ne haka shi kashi ba albarik ne ya faɗa a cikin atamid mun faɗi magana a baya yake cewa ilimin da za ka yi ibada da shi kana iya koyon shi lokaci kankani amma ilimin da za ka koyar ya ce ba ka taɓa koyon wanda zai ishe ka in dai kana so ka koyar to bai taɓa isar ka haka tunanin da muke da shi ai bari in shekara uku hudu shikenan na gama abin da zan yi ma je bude majalisi ko kuma koma garin mun ci gaba da raddi da karantawa da wannan kuskure in ka shiga harkar ilimi to ka shiga kenan minal mahadi ila al sai mutuwa kawai ko da malamin ka ya mutu to ka nemi wani ko da ka gama wani matakin karatu to shiga wani matakin haka za ka yi kai kai kai kamar yadda muka joncan kwatancen game da masu neman kuɗi yanzu ka taɓa jin labarin wani mai kuɗi da ya declaring cewa to na gama neman kuɗi na samu iya abin da nake so bari in zauna kawai in ci duniya ta da tsinki babu wannan mai kuɗin wannan bai zuwa cikin tunanin mai kuɗi samsam kullum kallon na gaba yake ya za a ya ƙara mai da kuɗin shi su ƙara ninka wannan su ƙara ninka wannan malam ya ci gaba da cewa wa qala mansur ibn mahdi lil ma'mun ayuhsin bi shaykhi an yata'allama shin ya yana da kyau malami ya ci gaba da neman ilimi faqala in kana al jahalu ya ibuhu fatta'allumu yuhsinu bi tahsinu bi in ya zama jahilci kana malami ya zama ka jahilci wata matsala ba aibi bane to ashe ko ya kamata ka cigaba da neman ilimi ke ya kamata kenan abu ne mai kyau ka cigaba da neman ilimi wa an ubayd ubayd ibn muhammad al-kashuri qala sami'tu ibn abi ghassan yaqulu la tazalu aliman ma kunta muta'allima ba za ka gushe ba a matsayin malami matuƙar ka ci gaba da koyon ilimi fa idza staghnaita kunta jahilan rana dukkan cewa to ai na samu abin da ya isa haka to shikenan ranan ka zama jahili ka saka dan ba na komawa cikin sahun jahilai duk ran da ka ji cewa ilimin nan ya ishe ni kai ya isa haka bari mu bar wannan harka mu koma mu ci gaba da neman abinci daga nan shikenan ka shiga sahun jahilai ko mu duba da kyau a aikace zamu ga haka ta faru da dama daga cikin mutane da Allah ya jarabce su daliban ilimi ne wasu ma sun gama da alqur'ani amma suka samu irin wannan tunanin cewa bari kawai ya koma yayi boko ko ya shiga harkar duniya ko ya nemi abinci wallahi wasu ma sun yi jami'o'i irin Azhar irin jami'ar Islamiyya da makamantansu bayan yan shekaru zaka nemi duka wannan ilimin babu sai dai labarin cewa ai ya taba yin hadda ai da zakakurin dan musabaka ne ai da su ne gaba-gaba a majalisun malam wani in ya faɗi labarin ma ya ce su wani da kuke gani fa abokan karatunmu ne sai a ƙaryata shi ma inda ba san shi ilimin ya ɗashi shi ilimi baya zama sai an ci gaba da rainansa jama'a sai an ci gaba da tarbiyyarsa da haka in ka san ba za ka iya wannan hidimar gare shi ba to tun farko kawai ka rabu da shi ka zama kawai cikin yan saurare cikin masu kabbara cikin masu salati kawai kuma ka zama lafiya Allah shi kyauta waruwina عن ابن عباس رضي الله عنه قال wajadtu ammata ilmi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam inda hadha alhayy min al-ansar ibn abbas da ana tambaye shi aka ce ala gafarta malam ya akai ka tara ilimi mai matukar yawa haka yace ai na samu wannan ilimin nawa ne a gun malaman nan cikin ansarawa in kuntu la aqilu bi babi ahadin yace wallahi nakan yi baccin rana a kofar gidan ɗaya daga cikin su walau shi'itu udhina li inda na so zan kwankwasa ko ne sallama a buɗe mun na shiga amma sai na jira shi har sai ya fito walakin abghi bi zalika tiba nafsi ina so na yi abin da zai ji daɗi kan na takura mishi kan na takura ma malamin ya gaza da ni kaga mu ɗalibai yanzu ba haka muke ba wani zai buga maka zai buga malami waya sha biyun dare ya tambaye shi lamba aya a wata sura abin da zai duba a Qur'anin shi ba ko yace yana neman shawara ne ya za a yi zama malami da za a yi algatu malam wallahi shawara nake nima nima ina son zama malami kan malam albani ko malam jafar dinga da'awa yaushe aka taba zama malami da neman shawara je ka shiga cikin harkar ilimi kawai za ka iya buga mai kuɗi wai haka tambaye shi ka ce wallahi ranka daɗe ni ma so nake na zama babban attajiri irin wani ya zan yi a kaga wannan rashin rashin dabara ne ai ba a neman shawara kai wannan abubuwa inda daga cikin ce kawai to tsinduma ciki idan Allah ya niyyar jarabta ka sai baka abin da kake nema amma yanzu galibin ɗalibai da ustadai kullum tambaye su kenan malam ya za ina neman shawara shawara yadda zai koyi ilimin hadisi ilimin hadisi da shawara ake koyon shi ba da shawara ake koyon shi ba sai an bar wanka an bar sa turare an bar gari an ji yunwa an sha wahala an yi da gaske sannan ake koyon shi Allah kuma sai Allah ya ga dama ka iya kuma bayan duk wannan don haka sai yake ibnu abbasin haka yi wannan rayuwar tashi ya takurawa rayuwarsa yana yaro matashi lokacin da ya kamata ya samartaka ya ji daɗi ya haƙura da wannan dama tun da annabi ya rasu sallallahu alaihi wasallam ya ce wani abokin shi zo mu je ga sahabbai nan da yawa yanzu a Madina mu koyi karatu a gunsu ba shawara ya fara nema ba ya ce zo mu je mu koyi karatu ya ce idan wata rana za a buƙaci karatun wannan abokin shi ya ce hawa da Allah duk ga sunan da yawa shi za kawo kanmu mu ci gaba da harkar mu kawai da shi ci gaba da samartaka shi da kwalisa irin yadda samari suka saba ibnu abbas kuma ya takura kanshi ya ce shine gurin su Zaid dan Thabit shine gurin su Umar shine gurin su Aisha shine gurin su wani sai ya zo kofa gida ya kwanta ya zauna yana jiran malamin har bacci ya kama shi ya kwanta har rana ta iso inda yake har kura ta shiga cikin hancin shi da kunnen shi sai malamin ya ga dama ya fito bayan sallah azhar ko an kira sallah azhar ce ya kake zauna anan baka min magana ba ce Allah zata mallan ina jira shi ka fito ne da kashin kanka sannan ya mai karatun da haka da haka ya tara wannan ilimi da kaji ya zama Ibn Abbas wannan fa bayan yana da addu'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mushi amma addu'an nan ba za ta tabbata ba sai ya tashi yayi kwazo da yayin wannan kwazon addu'a ta tabbata a kasa ga wani taliki da yake cewa Abu Nu'aymin ya kawo daga a cikin Hidayatul Awliya daga Malam Sulaiman ibn Ahmad At-Tabarani daga Abdullahi dan Ahmad dan Hanbali zuwa Muhammad ibn Ayyub Muhammad ibn Ayyub Abu Ja'far Sahibul Magazi yake cewa ita ma annasu ila Sufyan ibn Uyayna fa qala man ahwaju an-nasi ila hadha al-ilm Sufyan dan Uyayna ne aka taru a gaban shi aka ce sai musu tambaya yake cewa waye fi kowa bukatar ilimi fasakatu suka yi shiru thumma qalu takallam ya aba muhammad suka ce algafata malam ka amsa mana da kanka qala ahwajun nasi ila al-ilmi al-ulama yace malamai sun fi kowa bukata zuwa ga ilimi wadhalika anna al-jahla bihim aqba saboda jahilci shine abun mafi muni a gun malami li'annahum ghayatun nasi wa hum yus'aluna saboda duk mutane suna nufatar malamai ne da tambayoyinsu kullun cikin tambaya ake musu da haka kullun cikin cikin neman ilimi suke wa nabi hurairata innan nasa yaquluna aksara abu huraira walaula ayatan fi kitabillahi azza wa jalla ma haddathtu hadithan thumma tala innal ladhina yaktumuna ma anzala Allahu minal kitabi al aya wa innal ladhina yaktumuna ma anzala minal bayyinati wal huda ibn ibn abu hurairah radiyallahu anhu mun sha ji a tarihinsa cewa ba wani daɗewa ya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dududu shekaru ne guda uku amma ya tara irin wannan ma dudin ilimi da haka wata ne faɗa hadisi wasu daga cikin sahabbai wanda suna ganin sun riga shi zama sahabbai kuma su ma ƴan makaranta ne sai su fara tunanin kai anya ko wannan abin da Abu Hurairah yake faɗa ai yaushe ya ji muna ina ya ji mu muna ina irin wannan tunanin mu ne mu aka fara sani da sauransu to shine sai zo yana magana yana cewa mutane sa ta cewa Abu Huraira ya yawaita Abu Huraira ya yawaita yace wallahi da ba dan waɗannan ayoyi guda biyu cikin suratul baqara ba ida ba zan ma tsaya ina karantawa ba saboda Allah yayi tankiya ga masu ɓoye ilimi nan ladina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nas fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'in lalle masu ɓoye abinda Allah ya saukar na ilimi a cikin alqur'ani da sunna bayan Allah ya yi bayani su kuma sun sani suka ɓoye wannan Allah yana tsine musu kuma duk masu tsinewa ma suna tsine musu mala'iku da sauran bayan Allah na gari da kuma faɗin Allah innal ladina yaktumuna ma anzal ma anzala ma anzala Allahu min alkitab wa yashru bi samanan qalila wanda suke boye abin da Allah ya soka cikin alkur'ani suna kuma neman duniya da shi waɗannan duka ba mutane kirki ba yace ba dan haka ba da ba zan tsaya ina ta karantar wannan ba to sai bayanin ya aka ya tara wannan ilimin su kuma wanda suka riga shi zuwa ba su tara ba yace wa inna ikhwanana min almuhajirina kana yashghaluhum as-safaq bil aswaq ƴan uwanmu mutanen makka damuwarsu shine kasuwancinsu ƴan kasuwa ne diloli ne wholesalers ne masu ainihin wato dillanci ne kullun suna kasuwanni suna tafiye-tafiye suna transaction ana transfer ana kaza ana kaza kula yake suke wa ikhwanun al-ansar kana yashghaluhum al-amal fi amwali su kuma ansarawa abin da yafi damun su shine gonakin su shike nufi da amwalu gonakin inabi gonakin dabino wannan da tushen dabino yafi dubu biyar yana da ma'aikata ɗan kwadugo a ƙasar shi guda arba'in kullum za a je gona a yi aiki yana nan yana biyan kuɗin kwadugo yana siyo taki yana siyo maganin feshi yana ta haɗa connection da kamfanoni masu siyan amfanin gona yana neman yana samu iri wanda ya fi kyau shine noman rani shine noman damana shine kaza shine zuwa kasuwa siyarwa sayowa yaushe wannan zai karatu wa inna aba huraira kana yalzamu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ni kuma Abu Hurairah a duk wannan lokutan ina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yahduru ma la yahduruna ina zuwa inda ba sa zuwa shi tun da ya musulunta ya zo kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai makalewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yunwa cikin shi ba damuwar shi bane wurin kwanan shi ba damuwar shi bane bayi da iyali bayi da uwa bayi da uba bayi da kowa bai da komai banda wannan kwakwalwa da wannan jaraban nacin san karatu daka tun asubahi zai je tsaya kofa gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana jira ga in annabi zai fitowa da wace kafa zai fito wace addu'a zai yi in ya tafiya masallaci sauri yake ko tafiya yake a hankali in ya ga wani abu a ƙasa zai tsaya kau da shi ko ba zai kau da shi ba duk waɗannan kuma yana riƙewa yana bada labari in aka shiga masallaci annabi ya kabbara sai ya leƙa ya ga wace addu'a yake in an gama ya ce ya manzo Allah shiru da kaga nayi daga kai wace addu'a kake me kake faɗa a tahiya ya manzo Allah me ye labarin baffanka Abu Talibin wanda ya taimake ka ko zai shiga aljanna aura da shi ke wannan tambayoyin fa duk shi yake waɗannan ba zai rabu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a wannan wunin sai annabi ya gama duk abin da zai karfe 10 na dare ko 11 zai kuma gun iyali zai raka shi kofar gida ya ga wace addu'a zai iya shiga gida sannan ya koma in ya samu hali da ya ga Aisha ko Hafsa ko wace ce ce musu wai me annabi yake a cikin gida idan ya shigo ba dole tare in yi ba zama aiki shi kenan wannan irin kwakudu ba haka ya shekara uku yana wannan sannan kuma ya je ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ga wani na rubutu shi ne Abdullahi Ahmad dan As sai ya bashi tsoro ya kai wannan dan bokon zai wuce da da sani da ka san kana nacin karatu ka ga wani wanda kai ka tashi ka je karatu karfe 8 zuwa 10 sannan muke wanda graduate ko ka ga wani shi kuma ya zo da niyyar kwana irin NPDB din nan sai kaga anya kai ka sa abin da kake yi kuwa anya kai ba on serious bane sai ka fasa tafiya kai ba to da haka sai ya ga abla da mun ashi dan boko ne yana rubutawa sai ya ce manzo Allah ya manzo Allah wani fa rubutawa yake ka taimaka min ni ban iya rubutu ba kaman addu'a nabi ce a jabargonka ya mai addu'a ya tufa yace mayar ka yafa ce daga ranar bai ƙara manta wani abu da ya ji ba dan haka sai aka samu sama da hadisai dubu biyar a musnadinsa to wannan zaman da Abu Hurairah yake yi shine sai koyi ilimin da babu wanda ya tara irinsa na hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana mana bayanin yadda aka yi tara ne kinan ba yawan shekarun ba yawan contact hours a cikin shekarun tsakaninka da aikin ilimin wani ya shekara biyar amma a cikin shekara biyar din nan kawai yana zuwa masallaci ne an yi sallar juma'a ya ji wa'azin sallar juma'a ko wani malami da ke tafsiri bayan la'asar ya ji wannan tafsirin sai ci gaba da harkokin shi sai Allah ya kawo mako mai zuwa wani kuma kullum da wannan na juma'a da na asabar da na da na safe da na dare kullum yana zuwa karatu wancan da ya shekara ashirin a cikin shekara ashirin ɗin nan sai ka kirga so nawa ya samu zuwa majalisun karatu hala so ɗari biyar wannan kuma a cikin shekara ɗaya ya je so dubu misali kullum yana da awa biyar a rana wancan kuma a cikin wata yana da awa hudu kaga ba iri ɗaya suke ba ko mun gane da wanda yake da awa biyar a rana da wanda yake awa hudu a mako ba iri ɗaya suke ba wajen contact ɗinsu da ilimi so da haka Abu Hurairah ya samu wannan yanayi qala Abu Umar radiyallahu rahmatullahi alayhi Ibn Abdul Bari yace hmm bi shaba'i batni na'am yace wa kana li shaba'i batnihi wa yahduru ma la yahduru yana yana yana zama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zaran ya ji ya koshi abinda ya samu na cikin sa kawai shine bukatarsa qala Abu Umar rahmatullahi alayhi fi hadha alhadith min alfiqh ma'anin minha wannan hadisi yana da fikihu kamar haka annal haditha ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallama hukmuhu hukmu kitabillahi azza wa jalla munazzal magana akan hadisi isar da shi kaman hukuncin isar da alqur'ani ne kaga ai ayoyin suna magana akan wanda ya koye ma anzalna minal bayyinati wal huda qur'ani kenan ko amma kuma ya fassara da cewa hadisi ma matsayinsa daya wajen isarwa wa minha izharul ilmi wa nashruhu wa ta'limuhu falalar bayyana ilimi da yada shi da karantar da shi wa minha mulazamatul ulama da kuma lazumtar malamai Abu Hurairah da ya rabu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace na iya ba sai da annabi ya rasu war riba bil yasiri da kuma hakuri da kadan lin ragabati fil ilmi ga duk wanda yake kwadayin ilimi to ya hakuri da abu kadan na abincin duniya ya hakuri da wahala ya hakuri da gurba zama ba a inda ba garinsu ba ya hakuri da kwana cikin sanyi cikin sauro kullum nakan yi kwatanci cewa mu da muke yan makarantar boko duk muna yin wannan ba ma bukatar sai an mana wa'azi ko nasiha mai wannan duk wanda ya karatu boko yana yin wannan ya hakura ya baro garinsu daga adamawa ko neja ko ilori ya zo zaria ko kano ko sokoto bai san kowa ba kowa bai san shi ba ya riƙo wani ɗan guziri wanda bai kai ya kawo ba wani ma wandan shi guda ɗaya ne jins wani bai da takardar da zai kwafa not wani bai da kuɗin shiga mota ya je garin sai ya shiga trailer haka zai zo ba sanyi ba zafi ba hunturu yana cin wannan katin boko shekaru biyar ɗin nan ya riga ya ware ta a cikin rayuwar shi dangin shi ma sun haƙura da shi da aure da mutuwa da gaisuwar sirikai duk ba a gayyata shi yana nan a ibu zaria kuma kullum ana ta bugumewa ana cewa ka yi haƙuri akwai alheri in ka gama ana ta mai addu'a ana mai fata alheri ya haƙura kuma da duk wani abu ya ce sai ya shekara hudun nan ko biyar ko kun san jama'a akwai masu zuwa garin nan ba su ma samu admission din ba neman admission suke fara zuwa yi tukunna in sun samu haka za su zauna wani ba zai koma garin su ba sai bayan ya gama shekara hudun nan ko biyar amma ilimin addini fa kowa kawai gani yake a wannan wani kawai abin nan ne ina ba da yake ce man hobby wato wani abu da yana baka sha'awa kawai ba shine asalin aikinka ba to yaushe zai samu yace warida bil yasir lil ragabati fil ilm wa minha al isar lil ilmi al ishtighal bid dunya wa kasbiha daukan al'amarin ilimi yafi muhimmanci fiye da neman duniya da neman abin da ake samu a cikin ta yanzu jama'a mu kalla da kyau kalli irin yadda Abu Hurairah bada labarin waɗannan mutanen fasahabbai muhajirin wal ansar amma wasun su ko sunayen su ba mu sani ba saboda ba su yi ilimi hidima ba abinda suka tara na dukiyar da suke ta nema din suke ta wakata ina take yau babu ma wanda ya san da take amma shi Abu Hurairah har yanzu ana labarin shi kullun ana ambatan shi ana ta cewa Allah ya kara masa yadda kullun ana kara karantar da ilimin sa wanda haka na nufin ladan shi na ta ci gaba da karuwa ko mun fahimci bambancin wanda ya karrasa kanshi don ilimi da karantarwa da wanda ya karasa kanshi don neman abinci da muke da neman duniya mu a tamu mahanga ta dan adam sai mu ga wanda yake neman kuɗi kuma Allah ya sa yana samun su to wannan ai shi ya more ya laita na mithla ma utiya qarun innahu lahu haddin azim amma wurin Allah ba haka bane don manzo Allah sallallahu alaihi cewa yake da a ce wannan duniya a wurin Allah tana da daraja ko da darajar fufukin sauro ne wallahi da kafiri ko kanshin daɗi ba zai ji a cikin ta ba amma Allah bai dauki ta bakin komai bane sai yake ba wanda yake so da wanda ma baya so wara ibn abi dinadi an abihi qala ra'aytu umar ibn abdul aziz ya'ti ubaydullah ibn abdullah yas'aluhu an ilm ibn abbas fa rubbama adina la wa rubbama hajaba umar dan abdul aziz wannan sarki yana cikin manyan sarakuna cikin banu umayya tun kafin ya zama sarki yarima ne mutumin kirki ne wato ɗan sarki ne yana zaune a garin madina yana gwamna a madina yakan zo gurin ubaidillahi ibn abdullahi ibn utbata ibn mas'ud wanda ɗalibi ne ga ibn abbas ubaidillahi ibn abdullahi ibn abi saurin amin ubaidillahi ibn abdullahi ibn abi saurin ɗalibi ne ga ibn abbas sai ko yana tambaye shi ya mishi karatun da ibn abbas ya koya musu ran da ya ga dama ya koya ran da bai ga dama ya ce ba da lokaci ya koro gwamna ya ce ka koma majalisar ka sai Allah ya kai mu gobe gwamnan bai kagara ko ya ce bari in ci mutuncin wane ko kuma aikin banza da wofi ina wane a ce sai na ma sai na nemi ilimi bai kagara ba haka yake zuwa kullum wa an shada ni khalaf ibn al-qasim ibn al-mubarak fi abyatin la aqumu bi hifdha fi waqti hada Allahu akbar bali ba bare yake cewa malam khalaf ibn al-qasim ya karanta mana wasu baitoci na ibn abbas na na ibn al-mubarak yace ba zan iya tana su ba a yanzu da nake magana nan amma ga wani baiti kwaya daya yace akhirul ilmi ladhibun ta'amuhu wa badi'uz zawqi minhu kasaba yace akhirul ilmi karshen ilimi in ka tike karshen sa ladhibun ta'amuhu dandanan sa na da dadi wa badi'uz zawqi minhu kasaba sannan kuma farkon shi wani abu ne wanda yake mai bauri shine badi mara dadi kasabari kaman dai haƙuri da ka sani haƙuri sanda za ka yi shi baka jin daɗi za ka ji cewa an takura ka an cuce ka ba a ma adalci ba sanda za a yi maka wani zalunci wani ya maka zalunci ka yi haƙuri a lokacin za ka ji ka tana baƙi kana jin ɗaci a ranka amma can ƙarshe za ka ji daɗin wannan falala da Allah ya sa ka yi aiki da ita wa kana malikun ya ƙulu maliku yana cewa inna hadal amra lan yunala hatta yudhaqa fihi ba'amul faqari wannan al'amari na ilimi ba a samun shi sai an dandani dacin talauci wa zakara ma nazala bi rabi'ata min al faqari maliku ya tuna musu abin da ya sauka ga malamin su rabi'atu dan abu abdurrahman na bala'in talauci wanda sai da ta gudu ya ban madina saboda bashi dake kansa fi talabil ilmi game da neman ilimi hatta ba'a khashaba saqati baiti har sai da yayi saman rufin kwanan shi ya siyar fi talabul ilmi dan ya sai da tatafai dan ya biya kudin makaranta wa hatta kana ya akulu ma yulqa ala mazabilil madina har ya zama yana zuwa bola a madina ya ci abin da aka wurgar shi da karnuka suke ci min zabibi wa usaratit tamr abinda aka cire mara kyau na zabibi aka zubar da usaratit tamr shine dabino lalatacce kamar mai tsutsa haka da sauransu an rairaye shi an zubar a bola to wannan zai kwasa ya ci malami ne wanda babu irin shi al-imamu zuhri haka shi ma sai da ya gudu ya ban madina saboda talauci shine sanadin shi zuwa kasar zuwa zuwa zuwa kasar abin nan sham talauci ne da da bashi ne ya gudu da shi wa kana shi ubatu yaqulu man talaba al-haditha aflasa duk wanda ya saka shi harkar neman hadisi to ya ya saka shi harkar talauci warwi anhu aidan annahu qala yuballighu shahidu minkum al-ghaib wanda yaje isar da wanda bai ji ba faman alaha fi talabil ilmi duk wanda ya nace neman ilimi au qala fi talabil hadisi awrathahu al-faqra hadisin zai gadan mai da talauci magana yayi arziki dai ba zai ba domin duka zai bata duka lokacin sa ne kan neman ilimin lokacin da ya kamata ya je nemi kuɗi ba zai samu ba wa kana abu yusufa yaqulu abu yusufa al-qadi yake cewa talabna hadha al-ilma wa talabahu ma'ana man la nuhsihi kasara yace mun nemi ilimin nan kuma mun nema tare da mutane da ba za mu iya kirga su ba saboda yawan su faman tafa bihi minna illa man da bagal labana albunnu qalbuhu yace babu wanda ya ci more ilimin a cikin mu wanda ya waye gari zama malami kenan sai wanda albun coffee coffee nescafe asalin abin da yake nescafe shi shine albun to tunda suna shan shi ce sai wanda albunnu ya rina mashi zuciyarsa ta zama baki sai da kaga kofin mai shan Nescafe yana yin baki to haka suke riya cewa cikin cikin kamar yana yin baki in kana yawan shan shi ce to sai wanda ya sha wato sai wanda ya ci gajala kenan ko wanda ya sha shayi ba madara shi suke sha dan kan su yi bacci da wuri shi suke sha dan ya tare musu yunwa to sai wanda ya sha wannan وذلك أن أبا العباس لما أفضى إليه الأمر بعث إلى المدينة akwai wani gwamna da aka yi abul abbas da al'amari ya kai gare shi sai ya ce a tafi madina a je a duk wani malami da yake son zuwa a taho da shi ƙasar iraki a zo duk abin da yake bukata na rayuwa ba a bashi a bashi gida a bashi mota a sai mishi duk abin da yake bukata da masu gadi kawai ya zo na ya karantar da ka sai malamai suka cika iraki suna ta karantarwa ɗalibai kuma suka yi ta zuwa wurinsu ya ce fa aqdama alaihi ammatu man kana fiya min alidi duk malamai suka taho saboda neman abin da za su rayu fa kana ahluha ya'udduna lana khubzan ahluna yahudduna lana khubzan yaltahunahu lana bil bunni sai mutanen kowa sai iyalin shi su yi mishi ainihin gurasa wannan gurasa an yi sai a a tsoma ta a cikin ruwan albunnu din yaltahunahu ko a yayyafa mishi fa nagdu fa na'adu fi talab ilmi mu ko mu je mu tare mai ilimi thumma narji'u ila zalika fala akulu wannan shi zamu dawo mu ci wannan gurasa da ruwan bunu na ainihin wato a a a naskafi fa amma man kana yantaziru an tusna alahu harisa duk wanda yake bukatan wai sai an yi romo na miya aw asida ko an yi fate-fate sai an yi dafa duka an yi jollof ko an yi fried rice fa kana zalika shugulu to wannan shine damuwar shi kawai hatta ya futuhu kullu ma nahnu nadruku duk abin da muke da sai shi sai ya guje mushi mu koma wancan kwatancen jama'a idan ka je wasan yan makaranta duk wanda ka shiga ɗakin shi kaga an aje a su drink kaga loka ta kaya kaga nan ga indomi ga taliya ga kilishi ga ga makilin ga wane ne to wannan su ake kura makaranta su ne yan yan spill over wanda kuma zai ga shi da wata bakar katiba da wani filo balan ya riga ya rini da datti su wajen takwas a ɗakin da bai wuce a inda nake zaune nan ba wani kan wani kamar buhuna wani da wando gajere da jallabiya iya kayan shi kenan in ya ci taliya yau to sai jibi baya samun abinci yadda ya kamata irin masu cin biredi nan da da kosai da ake ake ninkawa kawai kamata shi ka cika wuce ko za ka suke fita da first class in kana kanta da yanzu zaka ta ganin labarin su ya suka yi suka ci first class zaka ji wani sai ya dauki kwangiri yayi yayi kwadago a site inda ake gini a cikin makarantar wata anan edu mun san sa da yawa mai tallan alale wanda da asusuba da tashi a cikin hostel tai marmaza ta yi alale na siyarwa ta bi daki daki ta siyar sannan ta zawo ta wanka ta tafi lecture su wadannan yayan masu kudin suna kwace suna cin alale da kwai ita kuma ta wuce lecture take fita da first class su kuma a kore su haka waɗanda suke sune yin photocopy sune masu mutane typing sune duk abin da kake nema wanda za su danyi wani abu da za su samu abin da za su ci su suke wannan wahala su suke cin jarabawa amma yan masu kuɗi fa da kullum ake aiko musu da kuɗi da alert kullum a zo da su a je weekend sune masu fita duk wani gidan cin abinci na yan gayu da ke kusa da campus sune kwastomomin shi to ka jira ka ga abin da zai faru da su in sun yi sa'a sune suke fita da third class jama'a kuma babu abin da ke kansu in banda girman kai ka zo aji kana malami su dinga maka kallon uku ahu suna kallon wani irin kaya ya saka ni agogon nawa ne a hannunsa zaka ga yarinya da waya ta 600 a hannunta waya kawai naira 600 ba irin waɗannan android din bane da da muke rikewa latest iphone zaka gani a hannunsu wasu ma da motoci na ƴan kwalisa suke suke zuwa department amma babu abin da za su koya sawa'un a Najeriya suke ko a ƙasar waje suke babu abin da za su iya domin shi ilimi ba a samun shi da wannan gatar babu saboda zaka zama kai losing motivation ɗinka me kake nema kenan kuma me ai dama ana yi ne dan a samu wannan duniya ko to kai kuma ka riga ka same ta tun a gidanku zaka ga baka da baka da zeal baka da kwadayin wani abu baka da manufa akan shi shi zaka iyaye mu daina shago ba mu da irin wannan gatar ta banza da wuci ko da Allah ya mana wadata mu basu su gwagwarmaya su koya su je da kafa ko su hau keke su je makaranta amma kullun yaro tun yana dan noziri ana kawo shi makaranta da kwandon abinci da kwandon kayan marmari da robar ruwa a sako da shi a hankali kamar dan kaciya yi a hankali haka haka za a kai shi junior secondary school wani NYG haka za ga ana raka shi a jibota shi zai zama mutum ba zai zama mutum jama'a yace to waɗanda suka tsaya suna jiran wai har sai an dafa an gyara an sa latas an sa mayonnaise to waɗannan ba su samu ilimi ba wa kana suhunun yaqulu la yasduhu al-ilmu liman ya'kulu hatta yashba ilimi baya yiwa ga wanda yake ci sai ya koshi wala liman yahtammu bi ghasli thawbi da kuma wanda yake damuwa da shi dan kwalisa ne kullun yana so ya gaishe tsaf tsaf Allah ya jika mala albani nan kusa hafada yake mana kan wannan abu cewa na kai hankalinka ɗaya kuwa kullum rigarka a goge shi za ka yi karatu wannan ayoyin da za ka ɓata wajen wanki da sa stati da sa bula da gogewa sai kana so ka kare hularka dole sai ta yi kama da ta 'yan birni kullum kana gun mai wankin hula kullum kana gun masu sai da shadda da wagan bari kana neman wane ne sabon zuwa yaushe za ka yi karatu jama'a kullum roba roba ka canza waya ka canza kai hatta irin wannan kwandon din da ake samu waya wani baya so ya gana shi yayi da zai je canza da sati to wannan baya ilimi ko kuma kullum yana yana yana yana zaune a gaban masu abinci ka sha shayi ka ci kwai ka ci gurasa ka ci indomi aikin ka kenan kullum ciye ce baka san yunwa ba ba za ka yi ilimi ba ko kun tuna mun ji a baya za mu zo zai faɗi wannan maganar ma a gaba hatta aure sai ka haƙura da shi ba sai ka jinkirta shi cewa ka bar shi sai ka kai wani mataki amma aure shi kan shi ga wanda da gaske ilimi yake nema to na kasa ce a farkon al'amari sai ya haƙura da shi dan kaga duk sa Abu Hurairah nan ba sai aure ba da wuri sai daga baya sai Ibn Umar ba sai aure ba su tara mata su tara yaya sai daga baya dan in ka tara waɗannan dole kuma baka tafi ka nemo musu abinci a lokacin kuma shine wajibinka to kaga an haƙura da kai a maganar malanta kenan وقال محمد بن إدريس الشافعي آه أوكي وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري طالب الشافعي نجي سمعت الشافعي رحمه الله يقول قال محمد بن الحسن لا يفله في هذا الأمر إلا من أحرق البن قلبه باب بن قلبه باب wanda zai more mu harkar ilimi sai wanda ruwan bunu ya kona zuciyarsa wato ya sha shayi mai zafi mara madara ya sha ya sha har zuciyar shi ta bushe وقال محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله عليه شافعي yake cewa kuntu yatiman fi hajri um ni na kasance maraya a gun mahaifiyata fa dafa'atni ila al-kuttabi ta kai ni makarantar allo walam yakun indaha ma tu'til muallim ba ta da abun biyan kudin makaranta fa kana al-muallim qad radiya minni malamin kuma ya kasance yana so na ya ga ina da kokari sai ya ce an ukhlifahu an akhlifahu idza qama duk sanda zai je wani sabga ko baya nan to ni ne assistant ni ne graduate assistant din shi nake karawa yara karatu falamma khatamtul qur'ana aka hanna haddace alqur'ani dakhaltul masjida sai na shiga masallaci wato makaranta kenan fa kuntu ujalisul ulama sai na je na zauna ana karatu wa kuntu asma'ul haditha aw almas'alata fa ahfadhuha duk abin da naji sai na rike walam yakun inda ummi ma tu'tini an ashtari bihi karati saqat uwata ba ta da kuɗi sam da za ta bani in sai takarda in rubuta fa kuntu idza ra'aytu azman yaluhu idan naga kashi ya kode yana kyalli allan ka fada ko wani kashi mai dan fadi akhuduhu sai na dauke shi a ƙasa fa aktubu fi sai ne rubutu na a jikin shi fa idzam tala'a darahtuhu fi harratin idan ya cika muna da dan wani balcony wani dan wuri kamar sto haka a cikin gidanmu sai na aje shi a nan wajen kanat lana qadima kala sun makadima walin alal yaman sai wani gwamna ya zo ƙasar yaman lokacin shafi na ƙasar yaman fakallamahu li ba'dul qurashiyina an ashibahu sai wasu cikin qurayshawa suka ce akwai wani yaro ba qurayshi anan mai fasaha mai basira dan Allah ka dauke shi ko fi'e ne ya samu abinci shi da koshi talauci ya dame su shikenan yace walam yakun inda ummi ma tu'tini atahammalu bihi uwata ba ta da ma ta bani ba ta da abin da ta bani wanda zan zan zan zan dinga tafiye-tafiye na neman ilimi farahantu daraha farahanat daraha bi sittati ashara dinaran ta bada jingina gidan da suka gada dinari 16 fa atni ta dauka ta ba dan nata shafi'i kenan ce fatahammaltu biha ma'am shine guzurina na tafiye-tafiye falamma qadimna al-yaman da muka zo muka dawo kasar yaman ista'amalani ala amalin fahamattu fi fahumittu fi wannan gwamna dangin mu ne ya zo daga makka shi ma sai ya sa ni akan wata harka ya bani wani office na dinga aikin alheri kuma aka dinga yaba mini fa zada ni amalan sai ya ƙara min muƙami fahumittu fi mana da an mishi wani director ko DJ in sai a ƙara mai a ce to ya zama shugaban wuri kaza ko ya zama minister ko ya zama kaza fa zada ni amalan ya ƙara ƙara min aiki wa qadimal ummaru makkata fi rahabin fa asnau alayya masu umara fi rajabin suka je makka suka ta ba labarin ai ai shafi ina can ya zama babban minista mai kula da harkoki kaza alhamdulillah ai ya kamata dama ustadai su shiga harkar siyasa kaza kaza kaza aka ta yaba mishi ko mun gane gashi nan irin ta yanzu kun ga irin alherin da ya kawo ana ta yaba mai malaman shi suka ji sai hankalin su ya tashi fatara li bi zalika dhikrun shikenan labarin shi ya fara going viral cewa ya zama dan siyasa mutumin kirki mai kawo adalci faqadimtu min al-yamani falaqitu ibn abi yahya ina zuwa sai naga wani malami na da ya sanna can da ya san kokari na da himmata ibn abi yahya fa sallamtu alayhi na mai sallama fa wabbakhani kawai ya rufe da fara shi baka da hankali ashe kai sakare ne ban sani ba Allah ya maka irin wannan basira ka ba harkar ilimi ka kama siyasa ashe mutumin banza ne kai ta shiga bani waje ya kore shi wa qala tujalisuna wa tasnauna wa tasnauna kun koma yan fada da ku ake kaza da ku ake kaza fa idza shara'a li ahadikum shay'un dakhala fihi aw nahu zalika min hadha al-kalam shi ku bayan kun fara karatu sai ku fashi ku kama harkar duniya malamin ya ta fada qala fataraktu sai na tashi na bashi wajen wannan masifa ba zan iya ba thumma laqitu sufyan ibn uyayna na tafi gun malam sufyan dan uyayna fa sallamtu alayhi na mai sallama farhaba bi shi kuma yace mu a barka ranka dade honorable sannu da zuwa kaza kaza kaza wa qala yace kad balagana kad balagadna wilayatuka mun ji labarin mulki da ka shiga fama ahsana man tashara anka kuma wallahi labarin da ake akan ka din mai ban mai ban farin ciki ne da dadi mun ji dadi a ce dalibin mu ya zama babban mutum haka wama addaita kullal ladhi lillahi alayka amma fa amma fa yace baka biya abinda Allah ya daura maka ba fala ta'ud kar ka koma shugabancin nan ka je kai resign kaga shi wannan malamin mai saukin fahimta ne shi ma bai dada abin ba amma ba musafi bane irin wancan kuma gani shi wancan da masifa kawai ya rufe shi wannan yace mishi to eh mulkin da kai mun gode mun ji dadi Allah ya sa albarka amma fa ba shine abinda Allah ya ce ka dan shi ba da haka ka je kai musu ga masa aikin su to wannan jama'a shine mazhabin salaf game da shiga siyasar malamai na rantsi muku da Allah shine duk abin da ake faɗa yanzu wallahi ba haka bane yanzu mutane sun rude akan cewa ya kamata malamai su shiga siyasa su takara su yi waye wallahi rudin shedan ne rudin shedan ne wallahi mu kalli tarihi tun ba yau ba Allah ya gafarta mala albani ya taɓa faɗa mana yace ku kalla da ke ku gani hatta waɗanda ake zagi a cikin sahabbai 'yan siyasa ne. Ya ce kuma ku lura da kyau ku ga tare da cewa suna cikin na kurkusa da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam suka fi kowa sanin shi, amma dole hadisan sun yi ƙaranci. To wancan fa lokacin akwai wanda za su wakilce su ne akai. Ma'ana idan Sayyidina Abubakar da Umar da Usman da Ali sun shiga siyasa ko? Kuma ya zama musu dole ne su shiga. to banda su kuma akwai wanda za su iya karantawa kuma sun karanta din yanzu kuma bayan malaman sun yi karanci karanci mai yawa dai dai dai sai a ce kuma waɗannan ƴan karan din wai su bar kujeran malanta ta karantar da sunna wai su fada ta siyasa a ci mutuncin su a aibata su a zagi sunna mu ɗaliban su sanan su mu ji takaici wani a cikin su ya je ya dilmiya ma'ana duniya ta jashi yayi abubuwan da zamu ji ba daɗi ‘yan bid'a su samu abin faɗi a kan malamanmu, wannan shi muke so jama'a, ilimi ya zama ba a ganin darajar shi, wallahi wannan ba kyakkyawan tunani ba ne, musan wannan. In ana so a shiga siyasa to, waɗanda su shiga siyasa ba malamai da sunan malanta ba, amma mutanen kirki, wanda suke suna da ilimi ko suna da hankali ko suna sanin ya kamata ko malaman sun isa su gaya musu su suna iya su shiga siyasa. Amma duk malamin da zai bar kujerar malanta ya shiga siyasa to ya san ya bar mutuncin shi ya bar darajar shi a wannan kujera ya fada inda bai da daraja yanda ibnu yana ne fada yake cewa ba dan wannan Allah ya halice ka ba ma'ana shafi'i din nan idan da ya biye wa siyasa nan da ba san shi za shafi'i din da ka sani ba da za a lissafa shi ne a cikin sarakuna cikin gwamnoni irin su Hajjaju irin su ibnu Yazid Ziyad ibn Abi irin su Abdullah ibn Khalid al-Qasri irin su Ruh ibn Zamba sarakuna gwamnoni shugabannin hukumar hizba kwamishinonin 'yan sanda haka ba sun su kuma mu duba jama'a ko nan kusa kalli abin da ya faru da da jamisara ikhwanul muslimin sun fi shekara hamsin suna kokarin su kwace mulki amma da suka kwace suka kasa ya rikirkice musu aka musu juyin mulki suka koma baya saboda siyasa daban malanta daban al'imamu al-gazali ya faɗi wannan magana a cikin littafin shi yawon ulumidin yake cewa wa inna abu adan nasi an ma'arifatun siyasa ta humul ulama wanda suka fi kowa nisa da fahimtar siyasa wallahi su ne malamai amma yanzu duk an juya tunaninmu gaba ɗaya da malaman namu da mu ɗaliban da ustazai da sauran masu ƙaunar ilimi da ƙaunar gaskiya kowa gan yake wai ai ya kamata duk malamai su takara malam wani takarar gwamna malam wani takarar kan majalisa malam malaman da da kyar ake samun su su zama malaman bayan sun zama suna karantawa sai ya bar wannan kujerar waye zai takara ya ci ko ba ya ci ba bayan dai dama Allah ya hana neman neman shugabanci wannan shine kowa ya sani sannan kuma in ya je in ya shiga nan yanzu nan ana ganin girman shi ana mutunta shi ana mai yabo ana ganin falalarsa to yana shiga siyasa fa bai da wannan alfarma dukkan mu'amala da ake wa 'yan siyasa ita za mu shi daka duk wanda yake da wannan ra'ayin jama'a ya ji in dai mazhabin salaf ne ka ji abin da suke fara wani malamin ka ji ya mishi fata fata ɗayan mai ɗan saukin hali shine yace mene yace yace da shi wa ma addaita kullal ladhi lillahi alayka baka yi aikin da Allah ya daura maka ba fala taqut karka saki to da yake dan arziki ne irin albarka yace qala fa kanat mawqiratu sufyan sufyana iyaya ablagu mimma sana'a ibn abi yahya wannan wa'azin da ya mun anatsa shi malam sufyan dan uyena sai ta fi shiga jikina fiye da wancan hantara da wancan malamin yayin yace wa zakara khabaran tawilan fi dukhulihi al-iraqi wa mulazamatihi muhammad ibn al-hasan wa munazaratihi lahu wa tarkihi taraktuhu li'annahu laysa mimma qasadna lahu fi hadha al-bab sai ba da dogon labari wanda ba shine manufar mu ba to jama'a kun ji yadda malamai da suke shi yasa wata rana muna wani shiri a gidan radio ba na manta alheri radio wani mai yin ankorin din ya fi kawo irin wannan magana cewa ai ya kamata algabata malam ku dinga ba malamai shawara a dinga shiga siyasa yanzu kamar kai kai takarar kaza wane takarar kaza ina ji shi yana gamawa da aka bani aka bani abin da ce to zan zan yi gyara dan kai dade mai gabatarwa ni bai yarda da wannan magana ba dan ka a tafi is on the air live a ce ra'ayina ne ban yarda ba ban yarda da maganar malamai su shiga siyasa ba amma fa ra'ayina ne wani na iya shiga in ya ga yana so dan duk wanda zai faɗi wannan ba zai iya kawo maka aya ko hadisi da aka ce haka ba amma ra'ayi ne da tunanin wai hakan zai kawo gyara ba haka ne zai kawo gyara ba mu kalla da kyau tarihin tunda aka wuce zamanin khulafa'ur rashidun malamai daban ƴan siyasa daban malamai daban ƴan siyasa Ahmad ibn Hanbal sai Imam Malik da Shafi'in nan da ya so ya shiga ya dawo Allah ya taimake shi dukan sunan su malamai a zamanin sa akwai ƴan siyasa daban suke da malamai haka ake a kowane zamani su ibn taymiya su ibn hajar su zahabi su ibn al-qayyim su ibn abdul hadi su safadi su subki duk waɗannan sunan su malamai kuma a zamanin sa akwai ƴan siyasa sunan su ƴan siyasa amma malami ya zama yana bara yana karuwa to mafi karanci shine jama'a zai rasa muryar shi nan mai albarka ne kun da duk abin da ya faɗa mutane suna karɓa mutane suna girmamawa mutane suna mai addu'a suna mai fatan alheri to yanzu da abin da ya faɗa ce siyasa ce an ba shi kuɗi ne ko ba ba shi kwakwandala ba da haka ilimin da ke tare da shi ya rage wannan alfarma kuma har a samu wasu marasa kirki marasa daraja suke fitowa cikin midiya su aibata shi su zage shi mun sha ji ai a ce ai malam wani baya tsoron Allah malam wani mutum banza ne malam wani ba dan Allah yake ba da yayi kuka da su suka ce ai zabe da a faɗa musu ko ba baka da amsa da zaka bayar din me ya kai shi wannan shine saboda sun yi wannan tunanin sun ce bar su shiga to tunda an gwada da su ba a ga nasara ba da ya kamata a canje ciki muna ganin wanda suka shiga irin bala'in da suka samu kansa a ciki da mu da su gaba daya kai kana dalibin ilimi zaka ji daɗi ana zagin malamin ku ana zagin wani malami ahlus sunna zaka ji daɗi ka ganshi yana yin kwafsi zaka ji daɗi ka ganshi yana zama dan baran dan yan siyasa kuma da zaka mace wai a ci gaba da shiga a ci gaba me za a samu wani shiga shi ilimi mun ji falala ce alheri ne ita kuma ita kuma siyasa da shugabanci mun sani cewa annabi ya ce duk wanda yi sai yana dama ko malamin su suke ga mana wannan ya za ka ce malami ya shiga cikin wannan tarka-tarka jama'a to wallahi ni ban yarda wannan ra'ayin ba wannan shine ra'ayina ban yarda da ra'ayin malamai su shiga siyasa ba kuma ina adawa da wannan ra'ayi amma duk wanda ya ga zai yi bismillah gashi gata Allah ya bada sa'a kuma ni ina dogaro ne da waɗannan ire-iren maganganu da malaman da suke faɗa da kuma irin wajihin da tarihi ya nuna na bambanci tsakanin malanta da siyasa musamman irin ta wannan zamanin da ce siyasa ce ta addini siyasa ce irin ta, ta ainihin wato gaskiya to da hala sai a ce a duba yanayi amma kowa ya san irin kazantar da ke cikin wannan siyasa kamar da kalaro yake kalaro yake faɗa cewa ba ta yiwuwa sai an haɗa da ƴan daudu da karuwai da masu dukan mutane da makaryata ko malami ya zo shiga cikin wannan rukunin duk yadda ya kai ga takawa wallahi tallahi sai ya samu shakin da akwai abin da bai isa yi ba wallahi akwai maganar da ba ta faɗuwa gare shi akwai darajar da ba za a ba shi ba a zo ana mitin ya zauna a waje wata shaidaniya ta zauna kusa da kwankwasan shi in an yi magana ta mai haka a jiki irin irin irin zolaya din ya yi iya shi ma shi ma honorable ne yanzu Allah shi kyauta za mu saurara ana insha Allah sai Allah kai mu darasi na gaba sallallahu wa sallam ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah